الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر لهدي عشرين ترى ga watan jumadal ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da ɗaya ga watan 12 miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2024 za mu tashi a darasi na goma a cikin wannan littafi mai albarka mai suna abniyatul af'al fi ilmi tasrif wato wanda aka fi sani da lamiyatul af'al ta muhammad ibn malik rahimahullahu ta'ala To, za mu tashi a baiti na ashirin da biyar. da malike cewa, Illam yu da'af wa lam yushhar bi kasrati nau, domin ka ya bugi wa ma sarrafta min dakhala. أين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر أو اذمم إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة نوداء قد اعتزلا to ibnu malik in ba a manta ba ya yi muna magana akan wato inda ake wa ainul mudari'i na fa'ala fataha shine lokacin da ya zamo lamul ainul kalima ɗinsa halƙi ne tana ɗaya daga cikin harufan makoshi guda shida ko kuma lamul kalima ɗin tana da halƙi harafin makoshi to mala ya ce a nan sai a yi sai awa ainun fataha ko sai ba da misali ya ce ka'atin sigamin sa'ala sa'ala sai ka ce ya sa'alu fataha ya fitahu hmm? rafa'a ya rafa'u da makamantansu to sai ce maka wannan magana sharaɗinta illam yi ba'af in ba ya zamo fi'ilin nan ba a yi ta da'ifinsa ba kenan in ya kasance mu ba'af ko da yana da halƙiyul aini ko lamiyul aini na halk na makoshi to kaga ba za ka yi masa fataha ba sai ka duba idan muta'addin ne sai ka yi mata mi ainihin din sai ka yi mata zamma kamar shadda ya shuddu mun faɗa a baya ko adda ya uddu in kuma lazimi ne sai ka yi masa mi kasara sai ka wa ainihin kasara hanna ya hinnu eh da mi kuma janna ya jannu da mi kuma eh jadda ya jiddu da mi kuma to da sauransu to kaga irin su saha kaga yana da halki eh to ba za ka ce ya sahu ba sai dai ya suhu ko ya sihu eh saboda ta da'ifin da an gare shi saboda ta da'ifin da an gare shi kaga saha yana da halki to amma mudari iya zaka ce ya sihu eh tunda lazimi ne ko haka da'a sai ka ce ya du'u ya du'u abinda za ka faɗa kenan to sai a kula da wannan kenan can da ya ce fatahana she ai a she'i fatahan bilittifaƙi ittifaki ne na malaman tasrifi cewa idan fa'ala ya zo da halƙiyul aini ko halƙiyul lami a yi masa fataha bisa ittifaki in babu mufakara to ka sani ya ce illam yu ba'af amma fa in bai zama mu ba'af ba in ya zama mu ba'af to wannan sai ka duba in mai ta'adiya ne sai ka wa ainun damma shine ka'ida in lazim ne sai ka wa ainun kasara sannan sharaɗi na biyu walam yushhar bi kasratin kuma sharaɗi na biyu kada ya zamo ya shahara da kasara wato ya shahara wurin larabawa ainul mubare ɗinsa kasara suke masa to anan sai ka bi shuhura sai ka kyale bi ka'ida tun da an samu nasi gaga ba a koma kan kiyasi ba a koma ba a koma kan kiyasi in ya shahara ina misali kamar raja'a kaga a mudari sai ka ce me ya ruji'u sai ka wa'inun kasara saboda haka ya shahara gashi kuma halƙiyi ne eh halƙiyun lami ne raja'a to kaga ba za ka ce ya ruja'u saboda me ba a ji laraba suna faɗansa haka ba abin da ya shahara a wurinsu yarji'u yarji'u to haka za ka faɗa haka za ka faɗa au dammin ai walam yushhar bi dammin ko kuma ya zamo bai shahara da damma ba idan ya shahara a wurin laraba damma suke mishi to sai ka bar shi da mi sai ka bar shi da dammarsa eh ba za ka koma ga kiyasi ba ka ce to ai tun da su larabawan tun da kai ka'ida kaza ta ce kai ka'ida za ka bi sai ka bar ka'ida sai ka koma ga abin da ya shahara a wurinsu tun da yarensu ne to ina misalin shi kuma ka kama ka'ada ka ga halƙiyul aini sai ka ce mi ya ƙa'udu ba za ka ce ya ƙa'adu ba ina wani misali hmm? aha ya shahubu me ma'anar shahaba hmm? kamar ɓala'a sai a ce mi kaga ba za ka ce ya tala'u ba saboda bai shahara da a haka ya shahara da zamma ɗinsa to shi ne sharaɗin da aka bayar kenan in ka samu fi'ili eh halki akwai halki cikin sajada ta gari ya za ka gawa mutane sajada kenan in ka samu fi'ili babin fa'ala sannan yana da halki ko ainun ko lamun to abu na farko da za ka fara kallo an gane? a shi ne sai ka duba idan larabawa akwai abin da suke wa ainihin din ko kasara ko damma to sai ka yi kamar raja a yarji'u da muka ambata fala'a ya tsulu an gani kaga a nan kenan shuhura ɗin sai ta rinjayi ƙa'ida ta halki shi ne abin da yake magana a nan to sai baka misali sai ce ka ya bugi min baga baga ya yi zalunci a mudari sai a ce mi ya bugi wanda kaga halki ne ko? halƙiyul aini ne to kenan ƙa'ida a ce baga ya buga sai a wagainin fataha amma kuma ba a ji laraba sun faɗi haka ba sai aka ce ya bugi haka ake faɗa Eh, to wannan misali ne ya kawo na ma shahara bi kasratin Mm. to sai wanda ya shahara da dhamma shine ya ce wa ma sarrafta min dakhala ko kuma abinda ka jirkitar da shi ka juyar da shi daga madinsa zuwa mubari'i min dakhala sai ka ce mi ya dukhulu kaga shi ma halqiyu yana da halqiyul aini kha'un to amma ba a ji laraba na cewa ya dakhalu ba abinda aka ji suna faɗa ya dukhulu kamar yadda baga ya bugi dakhala ya dukhulu to wannan istisna'i na ya kawo ma don ka kiyaye ka kula da wannan to sai gaba ta gaba ainal mudari min fa'alta haisu khala من جالب الفتح كالمبني من عتلا فاكسر كدوكوش shine farko sannan ka sake dawa farko wannan baiti fakasir ka yi kasara ga ainal mubari'i daga ainin fi'ilin mubari'i min fa'alta daga fa'ala ya same ta'ud damiri ne saboda cikon baiti ka yi masa kasara kuma ka sake koma a widmum ko kuma ka yi damma ga ainal mubari'i ga ainin fi'ili mubari'i min fa'alta daga babin fa'ala zaɓi an ka baka ko ka yi kasara ko ka yi damma ka kara da fuska biyu sai ce amma ga ƙa'idodi ba za ka yi haka ba sai bisa ƙa'idodin da za a ambata maka sai ce haisu khalamin jalibil fathi lokacin da ka samu fa'ala ba ya da jalibul fatihi menene jalibul fatihi hmm? an ya kuna halƙiyar aini au halƙiyar lami shi ne jalibul fatihi ai ba yanzu an ga magana a kansa ba? eh ko ba ga magana akan sai yanzu ba na'am eh sai hukun mai da hankali to shine yace haisu lokacin da khala shi fa'ala din nan yawofinta min jalibil fatihi babu abin da ke jayo ma'ainin din fataha kinan gaba ɗaya da ainun ɗinsa da lamun ɗinsa ainul kalima lamul kalima babu harafin makushi mun yi sharaɗi na farko mun yi sharaɗi na farko ko to sai sharaɗi na biyu ka koma can baiti na gaba kuma iza lokacin da ta'ayinu ba ma ayyanuwar sashensu sashen kasara ko sashen fataha ƙadi ito zela an riga an nisance shi lifaƙa da shuhuratin saboda ya rasa shuhura ba a ji laraba ga abin da suke faɗa ba auda'in kuma babu abin da ke jayo kasara ɗin ko don ɗin to in waɗannan sharuɗa suka kammala ga fi'ili a babin fa'ala to kana da zaɓi biyu ko ka wa ainun kasara ko kai mata ni ko kai mata zamma sharaɗi na farko ya zan babu jalibul fatihi sharaɗi na biyu ya zamo babu abin da ya wajaba na yi masa ainun ko zamma na yi masa kasara ko zamma saboda babu shuhura babu da'il kasri babu da'id dammi sannan lam yashhar bi ahadihima to a wannan lokaci sai ka abin nan sai ka yi masa ko damma ko kai masa kasara to sai ka dawo baya sai ce kalma biniya min atala kamar fi'ilin da aka gino shi daga atala me ma'ana atala hmm? fa'atiluhu me fasararsa eh yawwa to ya an ce atalahu shine ya tunkuɗa shi da ƙarfi ai da fa'ahu bi unfin wa shiddatin to shi atala kaga in ka duba baya da jalibul fatihi domin da ainul kalima da lamul kalima ɗinsa babu halƙi ko akwai sannan kuma bai shahara da zamma ko kasara ba a wurin laraba sannan na uku kuma baya da mi baya da da'il kasiri mun yi da wa'il kasiri a baya ko ba a yi su ba guda nawa ne mun yi da wa'il dambi su ba ko ba a yi su ba su ba sai mun maimaita su ba sai a ko ba tun da mun sha faɗansu to shi ya rasa ko guda shi yasa ya halatta ka ce ya atulu ya atilu shi yasa an ka jiyo ƙira'an fa'atuluhu madadin fa'ati luhu to wannan shi ne amma wannan ɗaya daga cikin saɓani ne da malamai suka yi shi ibn malik abin da ya zaɓa kenan cewa in ka samu fi'ili a babin fa'ala baya da jalibul fatihi baya da da'il dammi baya da da'il kasri sannan lam yashhar bi ahadihima to kana da zabi sai kai masa ni sai kai masa kasara kenan can da aka ce dole ka ce ya dukhulu saboda mi akwai shuhura ba jalibul fatihi ba akwai shuhuratun ko ba haka ba haka baga da aka ce ka ce ya bugi madadin baga ya baga saboda akwai shuhura saboda akwai akwai shuhura hmm? to wannan shi ne sannan sa'ala da aka ce ka ce yas'alu saboda mi saboda an samu jalibul fatihi eh to wannan shi ne to shi atala ya rasa ko guda daga cikinsu babu shuhura babu jalibul fatihi babu da'il kasri babu da'il dammi to wannan fahimta ibn malik kenan da sauran malamai amma bangare na biyu kuma na malamai kamar ibn usfur shi ya ce a shi ya ce kawai kana da zaɓi ba dole sai an rasa wa'annan abubuwa ba ko da akwai shuhuratun eh? a kansa to kana da damar ka yi masa kasara ko ka yi masa mi ka yi masa zamma shi yasa a wurinsa baraba baraba kaga shi daraba ya duribu aka ji ko kasara an ka jiyo daga larabawa to shi a wurinsa ya halatta ka ce ya durubu ra'un din nan ka yi mata zamma yau ka yi mata rufu a sai ka ce ya durubu madadin ya duribu tawa malamai sun ce wannan ya saba ma ka'ida don kiyasi ne ma'annas kuma la kiyasa ma'annas shi yasa shehu abdullahi ya ce kaisun ma'annas fa'anhu na duribu to ai wannan fahimta tashi ta saba ma nasi tunda masu yare kasara aka jiyo ga ra'un to sai a barta ko ba haka ba shi ma wannan da an ka ce ya halatta ka ce ya atilu ko ya atulu eh saboda ba a ji nassi daga laraba suna yin ɗaya daga ciki ba to fahimta ta ta biyu kenan fahimta ta uku ita ce fahimtar ibnu jinni ibnu jinni ɗaya daga cikin manyan malaman nahawu da tasirifi da luga shi kuma ya ce a kasara za a yi yawwa in dai an ka samu fa'ala shi a wurinsa ya samu kuma ya rasa jalibul fatihi sannan kuma ya rasa da'id dammi da kasri to shikenan kawai sai ka yi masa kasara kasara za a yi shi abin da ya faɗa ke to shi ibn malik shi ya ɗauki wannan ƙauli na tsakiya ya ce sai da sharuɗa sannan sharuɗan ma kuma kana da damar ka ka zaɓi wanda kake so ko kai fataha ko kai bamba ko kai kasara duk wanda kai atala sai ka ce ya atilu ko ko ya atulu ya atiluhu ko ya atuluhu kana da kana da wannan damar eh kana da wannan damar to wannan shi ne to wannan shi ne Allah ya samu dace to shi ne abin da yake faɗa a nan fakasir awudumum ka yi kasara ko ka yi damma an samu abin da ake kira da attanazu a babin nahau shine a samu fi'ili guda biyu sannan a samu mafi'uli guda suna jayayya a kai attanazu kenan kaga ainihin mudari'i sai ka ce mafi'ulun bihi muqaddam fi'ilinsa shine faksir a wudumu kaga faksir yana buƙatar ainihin mubari a wudumin shi ma yana buƙatar me to wannan shi ake kira da attanazo a nahau to ka yi ma ainihin mubari kasara ko ka yi mata damma shi ne ce min fa'alta daga fi'ilin fa'ala haisu khala lokacin da ya wofinta min jalibil fatihi daga abin da zai jayo masa fataha ko sai ka koma iza ta'ayinu ba'dihima inda ya zama qad tuzila haƙiƙa an nisanci ta'ayinu ba'dihima wajabta yin ɗaya daga cikin su ko kasara ko damma din li baqadi shuhuratin saboda ya rasa shuhura eh saboda bai shahara da ko ɗaya daga cikin su ba auda'in ko kuma ya rasa dawa'il kasr ko dawa'il dammi sai ya ce ma ga misali kalma bniye min atala amma wanda aka gina shi daga atala atalahu ya atiluhu ya atuluhu da ana faɗa kana da fuska biyu to da za mu kwana mun dawo sai mu tashi fasalin fitisali ta iddamiri au nunihi bil fi'ili inda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa wasu albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh